من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan rana ta alhamis yau hudu ga watan ramadan ba hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda kuma ya dace da 14 ga watan uku hijiran miladiya 2022 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yaci da ke nan unguwar bolari cikin garin gombe a fadin jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wannan gari namu albarka jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da ɗaya haka ne ko? mun karanta ko? mun tsaya aya ta 21 wafi an fusikun a falatun sirun yau za mu tashi a farkon aya ta 22 wafi sama ya rizikun goma to ado na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنهم تنطقون
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lissafo waɗansu abubuwa waɗanda kowanne ɗaya daga cikinsu aya ne wacce ɗan adam zai kalla ta ƙara masa imani ta ƙara masa ƙarfafa tauhidi tsakanin shi da ubangiji shi a jiya mun karanta wa fil ardu ayatul lil a cikin ƙasa akwai ayoyi lil muqinin ga masu yaƙini ga masu imani na gaskiya wafi an fusikun Allah ci haka nan dangane da ainihin kukaran kanku halittanku da rayuwanku akwai ayoyi a falatu sirun shin ba kwa gani ne Allah sai ci gaba da lissafi ya ce wafi sama iriskokun haka nan kuma a cikin sama akwai arzikinku wa matu adun da abin da ake muku alkawari Allah ya ce wafi sama iriskokun lallai a cikin sama akwai arzikin ku malamai suka ce wani arziki Allah ke nufi wanda yake namu ne kuma yana sama malamai suka ce shine ruwan sama ruwan sama da ke sauka babban arziki ne Allah ce huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan yace huwa alladhi yuriikum ayatihi Allah shine wanda yake nuna muku ayoyin shi ayoyi kala kala ga sunan kullum muna gani dare da yini wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan sannan yana saukar muku da arziki daga sama domin ruwan saman karan kanshi arziki ne Allah ya ce idan ya saukar da ruwan sama fa ahayna bihi baldatan maitan kadhalika al-khuruj sai mu raya kasa wacce ta riga ta mutu ina fata an gane idan ciyayi suka mutu waɗansu bishiyoyi sun bushe mai ke tada su su rayu shine ainihin arziki ruwan sama in ya sauka ashe arziki ne in babu ruwan sama ya za a yi noma abincin da muke ci ba arziki ba ne ba ta ina muke samunsa shine ruwan sama in ba da ruwan sama ba noman rani ba zai wadatar da mutane da abinci ba saboda kusan za ka yi cewa ɗaya ci- ko casa'in cikin ɗari na abincin da ake ci da noman damuna ne noman rani bai wuce baka goma cikin ɗari ba wanda hakikanin abinci ana samun shi ne ta hanyar ruwan sama ke sa Allah ce dabbirul amra min as-sama ila al-ardi Allah shi yake ainihin jujjuya al'amari daga sama zuwa ƙasa a takaice dai ruwan sama arziki ne walazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wal nakhla basiqatin laha tal'un nadid yace rizqan lil ibad yace walazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan mun saukar da ruwan sama mai albarka daga sama fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasir muka fitar da tsirrai waɗanda yake jannatin waɗanda yake su fito su yi tsiro wa habbal hasir da kuma waɗanda ake girbe su kamar irin masara dawa gero maiwa da sauransu kaga su girbe su ake amma irin su mangoro su gwaiba su wane ne kaga su kuma ba a girbe su sai dai a tsinka Allah ce wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid da kuma ainihin dabino sai ce rizqan lil ibad wannan arziki ne ga baki to anan da Allah ce fi sama ya rizqukum a cikin sama akwai arzikin ku yana nufin ruwan sama ina fata an gane wa ma tu'adun da abin da ake muku alƙaw da abin da aka muku alƙawarin shi menene abin da aka muku alƙawarin shi kuma yana sama ita ce aljanna ina fata an gane dan aljanna tana sama madaukakiya a wurin Allah subhanahu wataala to kaga ita ce abin da Allah mana alkawarinta saboda a farkon surar mai Allah ya ce ya ce wadhariyati zarwan falhamilati wuqiran faljariyati yusran sai ce ne falmuqassimati amra inna ma tu'aduna la sadiqun ko wa inna ad-dina lawaqi kaga yace inna ma tu'aduna lalle abin da ake muku alkawari la sadiqun gaske ne aljanna kenan wa inna ad-dina haka nan sakamako na wuta ko na aljanna na hisabi na bada lada da akasin lada da tsallake sirari da duk abin da zai faru lawaƙi'in tabbas ya abu ba makawa ba abin da zai kawar da shi to ba tu aduna abin da ake nufi a nan shine abin da aka muku alƙawarin shi na aljanna da wuta wuta a sama take ko a ƙasa na wa ma tu adun da abin da Allah muku alƙawari shi ma yana sama sai Allah ya ci gaba da magana ce fa rabbis sama'i ubangiji ya yi rantsuwa da kanshi ya ce fawarabbi sama'i ina rantsuwa da ubangijin sama wal ardi ina rantsuwa da ubangijin ƙasa innahu lalle yadda al'amarin yake la haƙƙun duk abin nan da Allah lissafa mana gaskiya ne tabbas gaskiya ne yanzu Allah ya cancanta ya rantse mana don mu yadda ba sai ya rantse ba ko ba haka ba amma saboda taurin kai na ɗan adam da kangarewar shi ga Allah ya sa har sai da ma Allah ya masa rantsuwa don ya yadda duk abin da Allah ya lissafa tun daga farkon sura har zuwa nan sai Allah ce fa rabbi sama'i ina rantsuwa da ubangijin sama wal ardi ina rantsuwa da ubangijin ƙasa innahu lahaqqun lallai tabbas duk abin nan da aka lissafa muku gaskiya ne misla ma annakum tantiquna wanda gaskiyar nashi in zaka buga misali misla ma annakum tantiquna kamar irin yadda kuke magana akwai abin da ke magana ka gaskiya babu amma mai ake nufi da shi shine yanzu yi magana kai da karan kanka akwai wanda ta ce ma ba magana kai ba duk duniya babu yanzu maganan da nake ba wanda zai ce min ba ni nake magana ba haka ne ko ba haka ba haƙiƙanin gaskiya shi da na san ni nake furta waɗannan kalama to yadda ka san maganan da kake gaskiya ne babu kokonto a ciki hakanan abin da Allah ya faɗa ma gaskiya ne babu kokonto a cikin shi shine ma'anar fawarabbi sama'i wal ardi ubangiji ce na rantse da ubangijin sama da ƙasa innahu la haqqun duk abin da aka lissafa muku nan gaskiya ne mislama annakum tanqul irin yadda kuke magana kun tabbatar gaske ne akwai hadisi da aka ruwaito hadisi ne mursal ibn jarir tabari ya kawo shi a cikin tafsirin shi daga hassan al-basari amma hadisi ne mursal wa mursalun mihis sahabi yusakar wa kul garibu mara wa rayun fakat kala ya ce qatalallahu a qawaman Allah ya tsine wa waɗansu mutane aqsama lahum rabbuhum wanda ubangijinsu ya musu rantsuwa thumma lam yusaddiqu sannan basu gaskata shi ba ce irin waɗannan mutanen ka Allah tsine musu albarka a ce har Allah ya rantse ya faɗi magana kuma kana kokonto Allah ya samu dace a takaice da duk waɗannan ababen da Allah ya lissafa da muka karanta tsawon kwana uku dukkan su gaskiya ne babu kokonto a cikin su sai Allah ya ce هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce halata hadisu zai ibrahim shin labarin bakin annabi ibrahim bai zo maka ba almukramina masu girma masu daraja allah ke tambayar manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hal ataka waɗansu malamai suka ce hal atakan nan kaman tambaya allah ke shin labarin bakin annabi ibrahim bai zo maka ba kamar da ce hal'ataka hadisul gashiya shin labarin gashiya bai zo maka ba ko kuma hal'ataka hadisul junud shin labarin runduna bai zo maka ba fir'aun wa samud wasu malamai suka ce a abin da ake nufi da hal'anin qad tabbas labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka almukramina manya manya masu daraja masu karamci me ya faru annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi dama daga cikin ɗabi'arsa akwai saukan baki shi allah allah ma yake a ce yayi bako ina fata an gane kaga ba irin yanzu ba in ka zo baka buga waya ba a canja ma fiska ko ba haka ba wani ya tashi ya tafi har abuja wajen wani dan uwan shi kalli dai nisan kwambe zuwa abuja a wuni ana tafiya saboda hanya ba ta da kyau bai isa ba sai can bayan lasar wurin karfe biyar ya isa mai gida baya nan mai gadi bai san shi ba ya ce ka zauna ka jira shi haka ya zauna a kofar gida ga masu gadi da rashin mutunci in suka tashi ko ruwa bai bashi ba haka ya zauna har wajen magariba mai gida ya dawo aka buɗe gate a mota mota ta shiga sori sai mai gadi ya shiga ya ce kayi bako ya ce na gan shi ka je ka ce me yasa bai bugo min waya ba saboda haka ya koma kwarai da gaske ya kamata ya kira ko ya test eh saboda shi bature ne wai ba a zuwa ba mishi test ba lalacewar mutanen mu fata ka inda take ina fata an gane na san wanda wallahi a Kaduna mahaifiyarsa ta zo ya kira kanin shi ya zazzage shi me yasa hajiya za ta zo ba a buga min waya ba ina fata an gane shi ka'idansa ne wai ba a zuwa gidan shi sai an buga waya ya ce eh ka zo ranar talata ko laraba sai ya baka appointment kafin ka zo to uwar da ta haife shi ba ta je masa har kaduna ya kira kanin shi ya zazzage shi me yasa ta taho ba abin waya ba yasa aka mai da ita washe gari saboda ta saba ka'ida uwarsa ce kuma a ga lalacewa ke ina fata an gane ƙarshen hasara ke na wannan to annabi ibrahim akwai lokacin da zai zauna ya sa a dafa abinci a gidan shi a shirya abinci mai yawa shi zai fita cikin gari yana nema akwai bako ko ba wurin shi zo bai zo ni in sauke shi malamai suka tana daga cikin abin da ya daga shi a wurin Allah subhanahu wataala saukan baki to wata rana kawai sai ga baki sun zo mishi shine hal ataka hadithu dafi ibrahim al-mukrami shin labarin bakin annabi ibrahim masu girma ba su zo maka ba ya ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan baƙin ba irin baƙin kullum ba ne su mala'iku ne amma suka zo a siffan mutane idakhalu alaihi a lokacin da suka shigo wa annabi ibrahim faƙalu salaman suka ce da shi salam kama assalamu alaikum kenan faƙalu salaman ƙala sai annabi ibrahim ce salamun ya mayar musu da amsa kenan to anan sai malamai suka ce su sun ce salaman bil fataha shi ya ce salamun bidamma me bambancinsu aka ce arrafu akwa domin ƙur'ana ya ce wai za ku yi tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka muku sallama aka muku gaisuwa to ku mayar da mafi kyawu ko kuma ku mayar da daidai da ita in aka ce daga assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kaga naka yafi kenan in aka ce daga assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh ina fata an gane duk inda aka faɗa kai ka ƙara shine faruddu bi ahsana minha alal aqalla shine ka mayar da irin yanda aka maka amma kwanda za ka mi sallama ma ba zai amsa ba saboda tsaban girman kai yana ganin ko kai baka isa ba ko kuma yana jin haushinka to ko da kana jin haushin mutum ya ma sallama amsa saboda addu'a ku kai wa juna kila dalilin wannan ma sai ku shirya kuma ya tabbata a cikin hadisi annabin rahama alaihi salatu wasallam ke cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ka'ida ne wala ya da kudul firdausa illa mani taƙa yu'addi hukukun lahi fi sirri wal jihadi ba mai shiga aljanna sai mai takawa sai mai imani wanda yana tsare dokokin Allah a bayyane da kuma a ɓoye aljanna ba mai shiga kaɗai sai masu takawa to shi ne annabi ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani sai ce ba za ku yi imani ba wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku zamta masu cikakken imani ba sai kun so junanku sai kun so juna son juna kuma tsakani da Allah da gaba da hasada da munafunci da kyashi duk waɗannan ba ɗabi'a masu imani ba ne ba shi yasa ma duk waɗanda suke gaba da juna ba sa magana har kwana uku mai annabi ya ce ba a karɓar aikinsu idan aka kawo sai Allah ce ya ajiye har sai sun shirya don ba sa magana da juna ka ji mutum yana bugan kirji ani ba ba ma ga maciji da ita to sai me to sai ki hakuri ki koma ko da ga kunama ne ina fata an fahimci wani abin da kyau a takaici da annabi ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba ko sai kun so juna sai annabi ya ce afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba zan shirar da ku ba zuwa ga wani abu wanda in kun aikata wannan abun ta hababtun za ku so juna sahabbai suka ce bala ya rasulallah suka ce kwarai ya ma'aikin Allah gaya mana menene abun da in mun aikata za mu dinga son junanmu ya ce afshu salama bainaku ku dinga yaɗa sallama tsakanin ku shi yasa yaɗa sallama tsakani yana sanya son juna domin ko tafiya kake a wani wuri misali a ce ka haɗu da wani a cikin wani ɗan lungu ba kowa da kai sai shi ka ɗan ji tsoro ya kama ka da ya ma sallama sai ka ji hankalinka ya kwanta haka ne ko ba ka ba ka tabbatar wannan ba zai cutar da ni ba ko kuma in kai kami sallama ya amsa sai ka ji hankalinka ya kwanta shi sa sallama ta kan sa a so juna a wani hadisi kuma annabi yake faɗa yake cewa abshu salama bainakum ku yada sallama tsakaninku da juna wasilul arhama ku sadar da zumunci watsimu ta'ama ku dinga ciyar da abinci wa sallu bil laili wan nasi niyam ku dinga sallan dare a lokacin mutane suna bacci ta dukhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin ruwan sanyi to sallama dai aba ce mai kyau wacce ake bukatar musulmai su dinga yada ta ina fata an gane to anan sai malamai suka ce ya halatta sallama tsakanin mace da namiji kun gane wannan abin da kyau sallama tsakanin maza da maza wannan yayi sallama tsakanin mata da mata yayi amma ya zanto ka haɗu da mace baka santa ba bata san ka bata ba sallama ya halatta wata ta ce a'a hatta ba da amsa wata shehiya to malamai suka ce ya halatta amma da sharadi idan akwai sanayya wannan babu wani abin nan ƙura a kan shi amma ya zanto ɗabi'an mace ne duk wanda ta gani ta masa sallama malamai sun ce wannan makaruhi ne saboda mai sai zargi ma ya shiga kun fahimci na abin da kyau amma misali kin san shi ya san ki ko ungonku daya ko makaranta daya ko wurin aiki ko ina fata an gane ko watakila ma ya san ke baki san shi ba wannan ya halatta salamu alaikum a gaisa wannan babu laifi musamman a bainar jama'a an fahimci na abin da kyau ko a kasuwa ko a tashar mota ko a masallaci ko a ma'aikata wannan ya halatta dan sallaman abace da musulunci kiso a yau a ainihin yawaita yada ta to sai suka ce faqalu salaman suka ce da annabi ibrahim salaman qala sai ce salamun bidamma suka ce abin da yasa Allah ya kawo damma yana nuna annabi ibrahim ya mai da sallamar da wacce tafi wanda suka mishi kun fahimci na abin da kyau shi yasa Allah ke cewa wa ja'ala kalimatal ladina kafara sufula wa kalimatullahi hiya al-ulya ta aka kawo fataha na aka kawo damma saboda damma kullu ita ce arrafu tana sama qalu salaman qala salamu yace da su wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu qaumun munkaruna yace amma ko ku mutane ne wanda ban san ku ba ban taba ganin ku ba shine munkaruna ba munkar ne na kyama ba an fance na abin da kyau ban gane ku ba shine kamun munkaruna daga ina kuke faraga ila ali faraga ila ahlihi to Allah bai ba mu amsa ko sun ba shi amsa ko ba su ba shi ba shi daga ya tambaye su kaumun munkaruna ko mutane ne da ban gane ku ba ban san ku ba daga wani gari daga wace unguwa daga wani ƙauye daga wace jiha daga wace ƙasa kaumun munkaruna faraga ila ahlihi sai sheka a guje zuwa ga iyalin shi ya je aka shirya abinci har sai da aka yanka rago faja'a ya zo bi ijilin da ainihin rago samiyu wanda ke ƙosashe wato sai tafi garken dabbobi shi don makiyayi ne ya shiga ya duba cikin garken dabbobi na wani rago ne ƙosashe ya kama ya yanka aka bankare ragon aka gasa shi irin yadda ake a sokoto in kun taba zuwa sokoto ragon gaba ɗaya za a bankara a gasa shi to shi na abin da shi sa Allah ce fa ja'a bi ijli ragon su kutume kawo musu shi ya gasu ya sha mai ko da yaji mai na diga ina fata an gane fa ja'a bi ijlin sami fa qarrabahu ilayhi da ya kawo kuma sai ya matsar da ka karanta okay bismillah
فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce faƙarrabahu ilaihim da aka yanka rago aka gasa shi aka ɗauko rago su kutum a gashe faƙarraba buɗi ne sai kusanto da ragon zuwa gare su ba wai aji a can gefe bai ce bismillanku gaban shi kawai aji saboda girmamawa an fahimci wani abin da ke kala sai ce ala ta'kulun ala ta'kulun yace ku ci abinci akan fassara shi da shin ba za ku ci abinci ba ba haka maganar jumla take nufi ba ala ta'kulun tafaddal abin da yake mu shine ma'anar shi dan ba za ku ci abinci ba bai kamata ya gaya musu haka ba ina fata an gane dan a larabci akwai ala ta zo ba tambaya ake ba ala ta'kulun shin bismillah ga abinci ku ci to da ya faɗa musu wannan sai su fi su daga ko kallon abincin ba sa yi to dalilin wannan wani irin baki ne waɗannan a shirya muku abinci na je na gama wahala na kawo shi na ajiye a gabanku na ce bismillah ku ci ko ma kallon abincin ba za ku yi ba sai Allah ce fa'awu jasa minhum khifa a cikin ranki sai tsoro ya kama shi in an ce aujasa shine wani abu ya ɗarsu a zuciya amma ka ɓoye a fiska ba a gane ba ina fata an gane ke sa laraba su kan ce aujasal bughda wa azharal muhabba ya ɓoye ƙiyayya ya bayyana ƙauna an fahimci wani abin da kyau to fa aujasa minhum khifa sai tsoron su ya kama shi a cikin zuciya ya dan ce kai waɗannan anya ina fata an gane da su mala'iku suka gane cewa ya tsorita kalu suka ce la ta khaf kar ka tsorita mu ba mutane bane ba mu mala'iku ne in ke ce sai ki ruga a guje kenan ko ce ko mala'ikan mutuwa ne kalu suka ce la ta khaf karka tsorita mu ba mutane bane ba ai mu mala'iku ne irin waɗannan jimlolin kaddara su ake ƙur'ani yakan ba da labari ne don wani abu ka kaddara da kanka shine ma nan a tadabbur din kenan ina fata an gane yace li dabbaru ayatihi wa li tadhakkaru ulul albab dan ayi tadabburin ayoyin qur'ani ayi tunani nan din nan ya kamata akwai wani abu sai ka hararo da kanka sai ka saka wannan ma ƙarin lada ne qalu suka ce la takhaf kar ka ji tsoro wa basharuhu suka masa bishara suka mishi albishir bi gulamin da ɗa aliyin wanda ke mai ilimi to kusan tarihin annabi ibrahim ya aure matarsa tsawon shekaru ba su aihu ba babu aihuwa tsakaninsu da juna a lokacin da suke rayuwa a yankin ainihin sham ko kuma iraki to sai tafiya ta kama annabi ibrahim da matar zuwa ƙasar misra da suka je ƙasar masar garin da suka shiga ya zo a hadisi ba faɗi sunan garin ba sun shiga wani garin da sarkin garin shi kuma inda ya gama cin da ta masa kyau ko ba ta aure ce su ya kwace ta ina fata an gane to kuma saboda tsaban zalunci in ya ganka da mace kuna tafiya idan matar ka ce ita ne ma zai kwace amma in kanwar ka ce koyar ka sai ce ku wuce to sai ya ce wa shi annabi ibrahim yana da labarin wannan sarkin sai ya ce da matarsa in muka shiga gari aka kama ki aka tambaye ki menene abin da ke tsakanina da ke ki ce ni dan uwanki ne kar ki ce ni mijinki ne za su bar ki amma in kin ce ni mijinki ne za su kama ki kuma abin da ya faru kenan aka kama ta wannan wane ne tace dan uwana ne shi ne malamai suka ce ƙarya ta yi aka ce ko kaɗan dan uwanta ne a musulunci ko ba aka ba inna mal mu'minuna ikhwatu al muslim akhul muslim kaga shi kenan to shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai sarkin ya samu labarin ba saba aihuwa ba sai ce to zan aura maka wata daga cikin mata kila ko za ta don na ga wannan shekaru har ya ja to sai aka kawo mishi mata da yawa aka ce ya zaba sai ita matar saboda mai imani ce sai ta ce ka zaɓi waccan na ga alamun kamar za ta aihu haka mai imani kenan ba in wata ce za a yi tsiya ko ba haka ba ita da kanta ta zaba mishi hajara ina fata an gane ita da kanshi ta zaba mata hajara aka ɗaura musu aure tafi da ita to ita ta haifi annabi isma'il kuma ta tsatson annabi isma'il da hajar aka samu annabi muhammad alaihi salatu wassalam yanzu wannan matan uwar gidan ba ta samu lada ba ke ma haka ya kamata ki ki je ki zabo mishi ce na sama maka ko na ma kamu Allah sai baki lada Allah musu zai yi ko fa qarrabahu ilayhim qala la takulun fa awjasa minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim to aka fi annabi Isma'il suna nan suna rayuwa ita dai bata taba aihuwa ba amma saboda rahama irin na Allah wasu malamai suka ce albarkacin ma abin da ta yi na nuna karfin imaninta tunda ita ba ta aihuwa bari ta samo mace mai aihuwa ita ma Allah mata sakamako da ɗa ita ma sai ta aihu amma na ta aihuwan sai zo da abin mamaki nan da an ce wa basharuhu sun mishi albishir bi gulamin da ɗa alimin mai ilimi to bari mu koma cikin suratu hudu saboda kisan za ta fito fili ku ji abin da ya gudana tsakanin matan da mala'iku inda suka tattauna Allah yake cewa laqad ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل سمين a cikin suratu hudu sura ta goma sha ɗaya aya kuma aya ta 69 Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa laqad ja'a rusuluna ibrahim bi bushra hakika manzanninmu sun zo wa annabi ibrahim da albishir qalu salama suka ce da shi salam qala salamun sai shi ma ya amsa musu da salamun mun riga mun fassara a can fama labisa annabi ibrahim bai yi wata wata ba an ja abu ijilin ya zo musu da rago hamil wanda ke gashashe kun ga can mun ce samihin nan kuma an ce hamim to sai ka haɗa su ragon bayan ƙoshashe ne kuma sai aka gasa shi kamar ai bi ijilin samin hamim ya zo musu da rago ƙosashe kuma gashashe falon mara a aidiyahu
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
falamma ra'aydihum a lokacin da ya ga hannayen mala'ikun baya kaiwa zuwa ga abincin bi ma'ana ba sa ci ba su ma kula abincin ba na kirahum sai tsoron mala'ikun ya kama shi a cikin zuciya shine ma'anar na kirahum wa au na kirahum kamar ko kuma sai ya dan kyamace su kyamatar ba irin kyama wanda ka sani a Hausa ba ya dan dai ga hanya mai ke faruwa ne shine ma'anar na kirahum ba zahirin fassarar za ka kalla ba ina fata an gane wa aujasa minhum khifa sai tsoron mala'ikun ya kama shi a cikin ran shi da suka gane ya dan tsorita yanayin shi ya canza kalu suka ce la takhafka ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lutin mu mala'iku ne yan aikan Allah ya aike mu zuwa ga garin mutanen annabi lutu hanya ce kawai ta biyo da mu muka tsaya mu gaishe ka ina fata an gane ba mun ba da kisa ibrahim bin husaini ba a nan ne ko a karatun dare wanda ya yi hannu da mala'iku imran bin husain daga cikin sahabban annabi ya yi musafaha da mala'ika a karatun dare ne tafsirin dare haka ne imran bin husain yana daga cikin manyan sahabbai ba shi da lafiya lalle a karatun dare ne wajen alhamdulillah ba shi da lafiya kuma rashin lafiya mai tsanani yana kwanci a lokacin da ciwo ya zafi ya zafi abin da yake ce alhamdulillah ba abin da yake maimaitawa sai wannan alhamdulillah alhamdulillah mala'iku suka ga ka wannan mutumin ya kai namiji ya cika gwarzo ya cika mai dauriya da juriya babu raki babu ihu babu komai sai alhamdulillah suka ce da Allah ya Allah ka ba mu izini mu je mu gaida Imran bin Husaini Allah ya ba su izini suka zo har gida suka yi sallama suka gaishe shi suka yi musafaha da shi Allah ya ƙara maka lafiya kuma ya warke ya samu lafiya na tsawon shekaru har aka yi taurato hadisi daga wurin shi wannan ana kawo shi ne a babin falalan yawan gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne a nan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a lokacin da ya ga cewa da su mala'iku suka hankalin shi ya tashi sai suka kwantar masa da hankali suka ce mu fa hanya ce kawai ta biyo da mu za mu je garin mutane annabi lut za mu halakar da su wanda kisa annabi lut za mu karanta a nan gaba kaɗan to wa mar'atuhu qa'imatu
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بغلام فبشر وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
wamra'atuhu mata na ibrahim ita uwar gidan kenan qa'imatu tana tsaye a wurin tana ganin ikon Allah ina fata an gane da ta ji labarin cewar ai waɗannan mala'iku ne da ta ji sun faɗa kenan kuma hanya ce ta biyo da su za su tafi garin annabi luhur za su halakar da mutanen shi gaba ɗaya wanda suka kafur su fazahikat sai ta fashe da dariya saboda farin ciki ina fata an gane saboda mutane ne matsiyata maƙiya Allah wanda sun wulaƙanta Allah sun wulaƙanta annabi da aka aiko musu annabi luhur ba sun fitini kowa da ta ji labarin yau Allah zai ɗau mataki a kansu fatan hikat sai ta dariya saboda farin ciki yau annabi lut ya samu agaji daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ɗan uwan mijinta ne annabi ibrahim ina fata an gane da ta wannan dariyar na farin ciki fa bashar na habi su haɗa ke su kuma ta albishir to ke ma za ki aihu za ki haifi ɗan sunan shi su haɗa har an sa waɗansu na Allah da kai shi ya raɗa wa ɗan suna ina fata an gane ba wannan ne abin mamaki ba sai suka ce wa min wara ishaqa yaquba bayan an haifi ishaqan shi ma zai girma zai yi aure zai haifi ɗa sunan shi yaqub in ba Allah ba wa zai wannan abu sai su Allah daga ji ka san wannan wahayi ne Allah ne ya sanar da su cewa zaki aihu ya ke hajiya uwar gida ran uwar gida ya dade eh zaki aihu kuma in kika aihu dan zai girma har zai yi aure za ku samu jika sunan jikan ma yaqub da wannan ne malamai suka ce ya halatta ka sa wa ɗanka suna tun ba a haife shi ba ina fata an gane ka ce in Allah ya bani ɗa sunan shi wane idan ya ce sunanta wance ya halatta tun ma baka yi aure ba riga malam masallaci kenan ko tun ma baka yi aure ba to a nan saboda da suka ce ga annabi ishaq kun fance dama shi sa suna ana sa suna ne ta hanyoyi guda uku na farko akan sa suna tun kafin a haifi da ya halatta ga shi a nan an haifi annabi ishaq aka sa masa suna ko ba a haife shi ba ba a haife shi ba kai har ma ɗan shi shi ma an sa masa suna ka ce sunan jika na wani ina fata an gane sannan ga annabi ya haya an sa masa suna tun ba a haife shi ba hanya ta farko kenan hanya ta biyu a sa wa ɗa suna ran da aka haife shi ya tabbata a cikin hadisi annabi ya zo sallan asuba ya gaya sahabbai a masallaci an min aihuwa cikin dare an samu ɗa namiji na sa masa sunan kakana ibrahim ina fata an gane kakaran da aka haihuwa a rana aka sa masa suna wannan ma ya halatta ya kuma halatta kar a sa sunan hasi rana ta bakwai shi ma ya halatta ya sunan ɗan kai shuru tukunna dai ana shawara musamman in kai mijin hajiya ne hajiya ba ta afurubin sunan ba ke ma tambaye ki a sunan ɗan ko yar to tukunna dai har yanzu wallahi ba mu yanke ba ya halatta har sai rana ta bakwai a ce to sunan shi wane ko sunan ta wanci duk wannan ya halatta hanyoyi guda nawa guda uku na farko a sa suna tun ba a haifi ɗan ba ko ma tun ba ya aure ba na biyu a sa suna ran da aka haifi ɗa ko ya na uku kuma a sa suna a rana ta bakwai duk ya halatta duk wanda aka yi is allowed insha Allah to anan sai malamai suka ce da aka mata bushara cewa za ta haifi ɗa ɗan ma zai haifi ɗa me ya faru قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب
qalat sai ita mata annabi ibrahim ta ce ta gaya mala'iku a alidu ta ce ya wailata ta ce to mun shiga uku irin wannan abun kenan "Ah, ya za a ce ni zan aihu ta kai wajen shekara tamanin kamar yadda wasu malaman tafsiri ke fada da al'yar shekara tamanin za ta aihu a ɗabi'a na al'ada ba a aihuwa haka ne ko ba haka ba kai ko ɗan shekara 60 da wani abu ya aihu ana mamaki haka da balle shekara saba'in balle shekara tamanin ta ce a alidu yanzu ni zan aihu ya wailata ban shiga uku da ikon Allah wa ana ajuzu na farga na tsufa shekara na kaza tamanin ko casa'in wa hada ba'ali shaikhan haka nan mijina shi ma wajen shekararsa ɗari da ashirin ina magana aihuwa wajen ɗan shekara ɗari da ashirin an fahimci wani abin da kyau abin da ta faɗa haka ne ko ba haka ba haka ne abu ne abin mamaki wacce ta haura shekara 80 a ce za ta haihu wanda ya haura shekara 120 ma a ce zai haihu ta ce ya wailata mun shiga uku ikon Allah a alidu yanzu ni ne zan haihu wa ana ajuzun bayan na tsufa wa hadha ba'al shaykha ga mijina shi ma ya tsufa ta ce inna hadha la shay'un ajib lalle wannan ka abin mamaki inna hadha la shay'un takawalamu litawkid tabbas wannan ka abun mamaki ne ga kuma inna mai mala'iku suka ce da ita قالوا أتعجبين من أمر الله إنه حميد مجيد
qalu sai mala'iku suka ce da ita a ta'ajabina min amrillah yanzu kina mamaki dangane da al'amarin ubangiji Allah ne fa ce zaki aihu me abun mamaki a ciki a ta'ajabina min amrillah kina mamaki dangane da lamarin ubangiji suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti da rahman Allah da albarkatan Allah su tabbata akan ku yake uwar gida ina fata an gane suka jinjina mata malamai suka ce duk wannan yana faruwa ne sakamakon ba ta da kishi zuciyanta wasa yake tana da pure mind shi yasa da ta ga ba ta aihuwa ta nemo mijinta mai aihuwa da aka ce a zaɓa ta ce zaɓi wannan na ga ita ce za ta aihu allah mata sakamako ko bai mata ba tun a duniya kenan suka ce rahmatullahi rahaman allah wa barakatuhu da albarkokin Allah alaikum suka ce ita kadai ce fa amma suka kawo jami litta'zim saboda girmama ta madadin a ce akan ki suka ce akan ku ahlal baiti ya ke uwar gida ya masu gida yaran gida rahama Allah tabbata akan ki innahu hamidu lallai shi Allah wanda ya ce zaki aiko nan hamidu abun yabo ne abun godiya ne majidun mai girma wanda ya cancanci a yabe shi a girmama shi a kaddara shi wannan shi ne tattaunawa tsakanin mata annabi ibrahim da mala'iku to shi ne a nan za mu koma cikin saratu zariyat aka ce fa'awajin saminhum khifa ƙalu la ta khaf wa basharuhu bi gulamin aliyu sai aka ce ne فأقبلت امرأته في صرة فضحكت
fasakka فصكت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم sake karanta
قالوا كذلك fa'aqbalat imratuhu
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ci gaba قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
to a lokacin da annabi ibrahim yake tattauna da mala'iku suka ce da shi karka tsorita suka masa albishir da za a samu ɗa alimin mai ilimi fa aqbala timra'atuhu sai matarsa ta taho fi sarratin tana ihu tana kururuwa na murna da farin ciki saboda abubuwa guda biyu aka faɗa da aka ce za a halakar da mutanen annabi lut fa dhahikat ina fata an gane ta yi dariya na farin ciki masha Allah za a halakar da matsiyata ina fata an gane a nan kuma da ta ji an ce za ka aihu matarka uwar gida za ta samu ɗa fa'aƙabala timra'atuhu fi sarratin ta taho tana ihu ihu na murna kenan ko kuma ko guda ta yi wallahu alam ina fata an gane Allah da ya ce kan ta yi ihu ila ihun guda ne a ihun murna ne ta dai rangwada ihu fa sakkat wajaha ta mari fiskanta saboda murna da farin ciki amma wannan marin shi kuma na mamaki ne oh irin wannan abu shine fa sakkat wajaha haka ne ko ba haka ba wa qala sai ta ce ajuzun ina tsohuwa aqim kuma bakarariya ababe guda biyu wanda dukkansu yana hana aihuwa yawan shekaru yana hana aihuwa ko da mace tana aihuwa ko kuma aqim ya zamo bakarare namiji ne ko mace yana da problem ba zai aihu ba ko da ku saurayi ne ko da ku budurwa ce to ita ta hada guda biyu ita a saninta a duk bincike ya tabbatar da ba za ta aihu ba tun ma tana karama to bayan kuma ko da ma ina lafiya kalau yanzu kan aina kan shekarun daina haihuwa shine wa qalat ajuzun tace tsohuwa aqim bakarariya za ta haihu kalu ne suka ce da ita kazaliki qala rabbuki haka dai Allah ya ce mu ba romu ina fata an gane mu ka aiken mu aka yi qalu kazaliki qala rabbuki haka dai ubangijin ki yace cewan za ki aihu innahu huwal hakimu ubangijin naki kuma shine mai hikima yana tsara al'amura yadda suka dace a lokacin da ya dace al'alim sannan ko mai ilimi duk abin da yake yana yin shi ne akan ilimi ba bisa ga jahilci ba to wannan tattaunawa wanda ya gudana tsakanin su kenan za su koma kuma su ci gaba da hira da annabi ibrahim ita dai wannan mata kun ji abin da ya faru an ce za ta haihu ta yi mamaki ta yi ihu ta mari fiskanta ta ce ya zan haihu sun ce me yasa kike mamaki dangane da lamarin ubangiji kuma karshen ta ne ta haihu an haifi annabi ishaqa ina fata an gane annabi ishaqa alaihi salatu wassalam shine da na biyu a wajen annabi ibrahim annabi isma'il shine babba daga nan sai annabi ishaq ya'yansa ne guda biyu ne wanda qur'ani ya bada labari kuma dukkansu annabawa ne shi annabi ya'yansa biyu duka annabawa ina fata an gane kuma wani abun mamaki dangane da annabi ibrahim tun da annabi ibrahim ya zo duniya har a tashi duniya duk annabin da aka yi jikan shi ne ina fata an gane duk annabin da ya zo jikan shi ne in ka duba annabawan yahudawa ɓangaren su annabi yusuf duk yayan annabi sai haka ne in ka duba ɓangaren wani ɓangaren su ismail shine har zuwa kan annabi muhammad ina fa dama gidaje ne guda biyu ya zama ko gidan sai haka ko gidan ismail wanda ta gidan ismail kuma tana annabi ya fito alaihi salatu wassalam to bayan sun gama wannan tattaunawa za su ci gaba da magana kuma da annabi ibrahim kala sai ya ce قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين
kala sai annabi ibrahim ya ce da su fama khatbukum menene labarin ku ayyuhal mursalun ya ku waɗannan manzannin ya ku waɗannan mala'iku ina za ku je daga ina kuka fito garin da za ku je me za ku je ku yi kalu suka ce da shi shine fama khatbukum mi Allah labarin ku me ke tafi da ku kalu suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin lalle mu ka an aiko mu ne zuwa ga waɗansu mutane mabarnata waɗansu mutane mujirmai masu take dokokin Allah linursil alaihim hijaratan dan mu aiko musu da ko mu zubo musu da hijaratan duwatsu na wuta saboda an halakar da mutanen annabi lut ta hanyoyi guda biyu na farko qur'ani yace faj'alna alaiha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud a suratu hud kenan aka daga garin sama sannan aka kifar da shi Allah ya kiyaye saboda su aikinsu shine luwaɗi su ne farko a tarihin duniya suka sunanta luwaɗi don Allah ce a tatun alfahishata ma sabaka kun biha min ahadin min alalamina yanzu kuna zakewa irin wannan mummunan sako wanda a tarihin dan adam ba taɓa samun masu irin wannan aikin ba aka musu wa'azi aka musu wa'azi ina shi kuma annabi lu ya samu jarrabawa matarsa mata ita musulunta ita take taimakawa 'yan luwaɗin garin ba bala'i sama da wannan aka aiko mala'iku suka zo da asusu ba suka ce annabi lot ka tattara mutanenka waɗanda suka imani da kai ku fita ku bar wannan gari za a kifar da garin suka ce amma fa matarka tana cikin wanda za a halakar da su shi na malaman tarihi suka ce idan lokacin da zai ibi iyalan shi a fita matan shi za ta bi shi ko ba haka ba allah kuma ya ce za ta halaka idan ya ce ba za ki bi ba za ta yadda tun ta san annabi ne tun da ta ga ya kwashe mutane akwai matsala haka ne ko ba ka ba amma to Allah shi ke da iko akan komai ya kwashe mutanen shi masu imani da iyalan da suka imani da shi aka kama hanya aka fita sai da aka fita wajen gari sai ta kyauta ya mantuwa a gida za ta dawo ta bar sarkanta da dan kunne wataƙila na ba da misali ne ba haka ta faɗa ba ta ce dai ta yi mantuwa ta koma koma wanda ta yi kenan aka kifar da garin hadaita wasu malaman tarihi suka ce da mala'ika jibril ya cicciɗi garin gaba ɗaya yadda ka san a zuba abu a cikin tire ka ɗaga shi haka yi aka ɗaga garin gaba ɗayan shi aka yi sama da shi wasu ma malamai masu isra'ila suka ce sai da ya kai har suna jin motsin mala'ikun da suke sama ta ɗaya sannan sai aka kifar da su suka dawo ta ka akwai wanda zai rayu kuma aka shafe garin yadda ka san ka ɗaga wannan ka juya shi haka aka musu to bayan an kifar da garin kuma sai aka yi ruwan duwatsu kuma duwatsu na wuta kar wani zai ce ma zai daga abu misali Allah yi ruwan duwatsu na wuta akan wannan gari shine suke cewa linursila alaihim hijaratan dan mu aiko musu da duwatsu min tini na yumbu kuma wanda yake da wuta a cikin shi Allah kiyaye musawwamata inda rabbi kowane dutse guda ɗaya a ciki duk dutsen da zai faɗo gashi dutse gashi na wuta musawwamatan inda rabbi abun alamtawa ne a wurin ubangijinka kowanne akwai alama da sunan wane dan wane a ciki kowanne dutse an rubushi ne musawwamatan inda rabbika malamin suka ce akwai alama da sunan wane dan wane kafiri a wannan garin dan luwadi sai dutse ya faɗo duk dutsen da ya faɗo musawwamatan inda rabbika lilmusrifina ga mabarnata masu aikin sabo yan liwadi Allah ya kiyaye a nan za mu tsaya saboda saura mana minti biyu za mu ci gaba da wannan kisan gobe mu shiga cikin kuma kisan annabi musa alaihi salatu wassalam abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji ka mana albarka a cikin rayuwarmu ya ubangiji ka sanya albarka a cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ya Allah ka albarkaci zuri'anmu ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji wannan hali da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ka tausaya mana Allah ka yaye mana talauci da damuwa Allah ka kawo mana saukin rayuwa wadanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya muku da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يئذ من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم قضي حوائجنا عاجلي وآجلي ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من دلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الرجال وغلبة العدو وشماتة الأعداء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم